أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا لهدي أشرين لشدا قوتهم هدو هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقبك زوى مدينة شكرا تدبو إير قريه هدو دا أربعين دا هدو وندي دي دا أشرين قوتهم شاترا miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2022 a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta hudu zuwa aya ta biyar a cikin suratu at-tauba a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala da mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya akarmakallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'idan salahal ashhurul hurum mai jalalin ya ce fa'idan salaha bi ma'ana kharaja idan suka fita al'ashhurul hurum watanni masu alfarma wahiya akhiru muddati ta'jil shi ne ƙarshen lokacin da aka ba su jinkiri faktulul mushrikina wato aka yi musu jinkirin lokacin yaƙi kenan faktulul mushrikina ku kashe mushrikai haithu wajadtumuhum duk inda kuka same su fi hillin aw haramin cikin hill wurin da yake ba wurin da yake harami ba inda aka hana ayyaki kenan haramin bakka ko madina kenan aw haramin ko ko cikin harami an gane ko kenan duka kuna da damar da za ku yaƙe su a kowane wuri wa khudhuhum ku riƙe su bil asri ta fuska ku kama su wahsuruhum wato ku sa musu takunkumi fil qila'i jam'i na alqal'a shine birni ko katanga wanda ake yi don a kewaye gari wal husun da manya manyan katangin ne da ake yi wato don saboda kewaye gari jam'i na al hisnu Sheikh Abdullahi bin Fodio kan Sheikh Uthman bin Fodio rahmatullahi alaihim ajma'in wa rahimallahu jami' al muslimin yana da littafi baiti dubu a cikin ilmu sarf hisnu rasin fi ilmi tasrif yace hatta yattaru ila al qatl har sai sun cilastu zuwa ga yaƙi awil islami ko shiga cikin musulunci ko su yaƙe ku su kasa ko kuma su ce sun yarda da musulunci wa ƙa'udu lahum kulla marsad ku zaune musu dukkan wata madakata marsad daga rasad ne shine ka jirayi abu shi yasa ake kiran ilimin taurari ilmul arsad ilimin sararin samaniya ilmul falaki wal arsad domin ana sawan na'ura tana kallon yadda suke gudanar yadda sararin samaniya al'amuran suke gudana da yadda suke gudu ana kira shi arrasad an gane ko wadda kuma tana nufin abin da ke jiran ka dan ka aikata wani abu ana ana jiran ka ko ba haka ba shine kalma ta rasad alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sun ka ce wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada inna rabbaka illa bil mirsad ya ce to tsariƙan ya suluku na fihi kenan ku tsare musu dukkan hanyar da za su shiga ciki ya suluku na hu malam ya ce wa nasaba kulla an yi makalima ta wato kulla nasba ala nas'il khafid akan an cire harafin jarra kina asalin shi waq'udu lahum ala kulli marsad ko waq'udu lahum bi kulli marsad sai ta zama to alba'u zarfiyya makaniya anan mun fahimta ko ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla to fa in tabu idan suka tuba min al-kufri daga kafirci wa aqamus salata suka tsaida sallah wa atawuz zakata suka bada zakka fa khallu sabilahum to ku bar su ku kyale su kada ku yaƙe su wala tata'arradu lahum kar ku gitta musu da yaƙi ko abin da ya kama da haka inna allaha ghafurur rahim haqiqa allah subhanahu wa ta'ala ghafurun mai yawan gafara ne rahimun Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne liman taba ga wanda ya tuba amma ba ga kowa ba tunda wanda ya ki tuba Allah ba zai gafarta mishi ba ko ba haka ba kuma wanda ya ki tuba Allah ba zai yi jin kansa ba ina fata an fahimci to an kawo waɗannan ayoyin ne saboda wato ayar ta nuna rahama Allah tana da faɗi da mi da gafararsa kuma ana yaƙa su ne don suna mushrikai ba don mi ba ba don saboda kawai ana son a kashe su ba shi yasa ayoyin farko sun zo da bayani mai tsanani fasihu fil ardi arba'ata ashhurin shikenan an nuna faqtuluhum to amma fa idan salaha al ashhurul hurum faqtul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad to amma fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum dan a nuna maka addinin musulunci ba addini ne na son kashe mutane ba a'a wani ciwo ne mutane suke dauke da shi ana bukatar sai a yi musu maganin sa mun fahimci wannan da kyau likita kana da ciwo duk duniya ya halatta mutum ya ɗauki yuka ya fasa cikin wani bai halatta ba ko ba haka nan bane ana yarda da wannan to amma likita an yarda ya haka ya fasa cikinka ya ɗauki yuka da gangan ya fasa cikin namiji ya fasa cikin mace ya fasa cikin jariri ko ba haka nan bane ya fasa cikin kowa ma amma saboda akwai wata cuta da a can cikin ciki idan ba a fasa cikin ba ba za a iya fitar da ita ba ina fata an fahimce mu shi yasa yanzu masu kirkiro wani abu da ake yin fashi da na'ura ta zuba haske ya wace wannan cutar da a ciki amma ba kowane lokaci bane yake yin nasara ina fata an fahimta dan haka dai a takaice suna dauke da cuta shi yasa an kaba da dama a yake su ba dan saboda musulunci yana so a kashe mutane ba mun fahimci wannan to wannan shi ne abin da malam mai jalali ne ya kawo sai mu koma cikin sauran tafsirai da sauran maganganu na malamai da abin da Allah subhanahu wataala ya yi mu na buɗi to fa'idan salakal ashirul hurum idan watanni masu alfarma suka shuɗi imam ibn ashur a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir kullum ina kawo shi saboda littafi ne ya kula da balaga ta alkur'ani na biyu ya kula da alaƙa tsakanin aya da aya ta alkur'ani kuma ya kula da alaƙa tsakanin jumla da jumla ta alkur'ani ina fata an fahimci duk da ke wani lokaci yana karkata ga mazhaba ta ash'ariya wani lokaci zuwa ga mazhaba ta salaf amma dai yana da amfani a fage na balaga ta alqur'ani musamman ka san yadda ake hada aya da aya da jumla da jumla na qur'ani ka san annazmul qur'ani wato tsarin jerurin kalmomin alqur'ani da ayoyinsa akwai hikma wanda kuma ilimin balaga na daga cikin ilimin da ke kula da wannan malam da ya zo kan wannan aya sai ya ce tafri'un ala qawlihi fasihu fil ardi arba'ata ashhur wagga magana da aka kawo fa'idan salakal ashhurul hurum ma'ana reshe ce ta samo asali ne wato daga fasihu fil ardi arba'ata ashhur tunda an ce wata hudu aka basu to sai aka ƙara yin bayani wanda zai fayyace mi ake nufi da su ashhurul hurum wadin mi watanni ne mun fahimci wannan to sai malam yace fa in kana al muradu fil ayati al ma'tuf alaiha bil arba'ati ashhur arba'ata wato أربعة تبتدئ من وقت نزول آية براءة كان قوله فإذا انسلخ الأشهر حرم تفريعا مرادا منه زيادة قيد على قيد وتو الظرف كنا إذن يضمنتو أبن أكنوه فإذا انسلخ الأشهر حرم كن سياتي تم فسيح في الأرض أربعة أشهر كما يكوبا to nan kuma sai ce fa idan salakal ashhurul hurum shine malam yace idan waɗanga wata hudu an gane ko ana nufin wasu waɗanni hudu ne waɗanda ba waɗancan ba kenan in ya zamanto ashhurul hurum waɗancan ba su ne waɗancan arba'ata ashhurin ba kenan nan shi ibnu ashur kuma wani ra'ayi ne yake da shi don banga wani malami wanda ya kawo wannan ra'ayin ba ma'ana lokacin da aya ta sabka sai an kace musu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin to sai aka samu wata hudu daga wannan lokaci misali har zuwa lokacin da an ka sanar da su to fa idan salahal ashhurul hurum idan watanni hudu suka fita bayan lokacin da an kai muku sanarwa kenan sai zaman to kaidi ne akan kaidi ma'ana can an ce wata hudu lokacin da ayat ta sabka sannan aka ƙara lokacin da aka yi bayani a can maka aka ce fa idan salahal ashhurul hurum sai su zan wata takwas ne kina an ce wata hudu an ƙara wata hudu ban sani ko mun fahimta ba kuma can an ce musu arba'ata ashhurin nan kuma an ce musu al-hurum dan ya zaman to kenan can an ce wata hudu ne nan kuma an nuna maka suna da alfarma shi malam ya tafi akan wannan ina fata an fahimta yake cewa to wa in kanat al-arba'at al-ashhur muradan biha al-ashhur al-hurum idan kuma wata hudu ana nufin watanni hudu masu alfarma waɗanda tun kafin ma zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an san da su watanni ne masu alfarma ba a yaki waɗanda mun kawo su zulqa'da zulhijja muharram da rajab mudar to in su ne ake nufi ba wata hudu ba lokacin sanarwa da an ka sanar da su yace tasrihan bi mafhumil idni bil amni arba'ata ashhurin kenan na an yi tasrihi da abin da an ka fahimta na izini don an ce musu fasihu fil ardi arba'ata ashhur ku yi tafiya wata hudu to amma ba a faɗa musu ba bayan wata hudu mi zai faru ba dai an ce an ba su izini ba to abinda zai faru bayan wata hudu fa idan salakhal ashhurul hurum faqturul mushrikina sai an kai tasrihi an ka fitar da bayani karara kan mafhumin abinda za a fahimta an ba ku wata hudu kadan kawai to bayan wata hudu mi zai faruwa sai aka zo aka ce faqtulul mushrikina domin da an ce an baka izini kenan idan wata hudu suka wuce ai baka da izini ko to sai aka yi tasrihi da shi an ka ce faqtulul mushrikina haifu wajadtumuh ban sani ba ko mun fahimta wato ibnu ashur malami ne wanda wanda bai san ilimin larabci ba balaga da kuma ilimin usulul fiqh ya dena ba karatu littafin sa har ya je karanta wadannan ka'idodi kamar al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin wanda bai karanta usulul fiqh ba da balaga wani lokaci baya fahimtar littafin sa ina fata an fahimta to almuhimu dai ya kawo alaka tsakanin aya da aya mun fahimci wannan da kyau ko to fa idan salakha al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum ku yaqi mushrikai duk inda wato kuka gani su ina fata an fahimta malam mai adwa'ul bayan yake cewa an yi sabani ikhtalafa al-ulama fi al-murad bil ashhur al-hurum me ake nufi da ashhur al-hurum malamai sun yi sabani fi hadhihi al-aya malam yace ibnu jarir yana cewa innaha al-mazkura fi qawlihi ta'ala wadanda aka fada ne a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala minha arba'atul hurum Allah yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum sai zaman to nan watanni hudu masu alfarma wadancan guda hudu kenan banda wata hudu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin to banda watanni masu alfarma tunda su watanni masu alfarma daban suke da wadancan wadancan daga lokacin sabkar ayar koko daga lokacin da an kasar da su akan zance mafi inganci wata hudu za su fara to su ko ashhurul hurum daban suke kenan in mun ce daga lokacin da an kai musu sanarwa ai an yi musu sanarwa ne a cikin watan dhilhijja kenan daga dhilhijja waɗannan za su fara sai ya zamanto shi dhilhijja nan ya samu alfarma ta an ba su izini cikin waccan aya fasihu fil ardi arba'ata ashhurin kuma ya samu alfarma cewa dama ba a yaki a cikin sa fasihu fil wato fa idan salaha al ashhurul hurum sai da manto shine alfarma biyu ya hada ban sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimce ni sannan waɗansu daga cikin malamai wato sun tafi cewa a'a ba watannan watanni ake nufi ba ashhurul hurmuna ana nufin watanni waɗanda aka ba su dama na izini waɗanda an kace musu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin to su ne fa idan salaha al ashhurul hurum sai zaman to sun bambanta wato kenan duka ɗaya ne domin in mun ce watanni masu alfarma su dama duk shekara akwai su arba'ata ashhurin kuma bakin waɗannan wucin wata hudu ba su sake maimaituwa amma in mun ce nan abinda ake nufi fasihu fil fa idan salaha al ashhurul hurum su ne to an kira su masu alfarma saboda Allah ne ba da izini ka ayyaki cikin waɗannan watanni guda hudu kenan alfarmar su muakkata ce ina fata an fahimce ni malin ya ce kenan waɗansu tafi akan wannan to sai malin ya karkata akan cewa ina fata an fahimce ni shine cewa kabar abin da ake nufi da al-ashhurul hurum sune watannin da an ka ba da izini watanni guda hudu da aka ba da izini idan sun wuce shi kenan ana iya ayaki mushrikai banda watanni masu alfarma to idan muka ce banda watanni masu alfarma shin watanni masu alfarma alfarmar su tana nan ko ba ta nan tunda an ce fa idan salaha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina idan mun ce watanni guda hudu waɗancan ake nufi na al'imhal waɗanda an ka ba su hudu to yanzu an ce fa'idan salakal ashirurum in sun shuɗe faktul mushrikina shin a yaƙe su har cikin watanni masu alfarma ko ko a'a ko kuma idan muka ce fa'idan salakal ashirul hurum watanni masu alfarma ake nufi ta dindindin to yanzu da an ka ce faktulul mushrikina ku yaƙi mushrikai to yanzu yana nuna cewa kenan waɗannan watanni masu alfarma da waɗancan hudu na izini duka gaba ɗaya an shafe hukuncin su kenan ana da damar da za a yaƙan mushrike a kowane lokaci ban sani ba to almuhimmu dai malam mai adwa'ul bayani yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa watanni dukkan ra'ayukan ga guda biyu da muka ɗauka ko da mun ce watanni hudu ɗin ake nufi masu alfarma da waɗancan na farko da na ƙarshe daga ba aka ce faktulul mushrikina ko ko a'a nan ashhurul hurum waɗancan waɗanda duk shekara suna da alfarmasu faktulu kenan yanzu ya bada izinin ayyaki malam ya tafi cewa kenan an shafe hukuncin cewa ba a yaƙi cikin watanni masu alfarma tunda an ce minha arba'atun hurum yace to wannan da anka ce arba'atun hurum an ce yanzu faqtul mushrikina yace an shafe wannan hukunci amma daga baya malam sai ya tashi kan wannan ra'ayi yake cewa mun kasance muna cewa watanni masu alfarma an shafe hukuncin su a cikin littafin sa al-adbun nabir min majalis shanqi min mazalish shanqiti wanda littafi ne wanda aka dauka a lokacin da yake bada yake yin tafsiri a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam daga baya aka maida su a cikin wato suna cikin kasusuwa aka rubuta su bayan mutuwar malam to a takaicen takaitawa sai malam ya ce to da ya kasance yana cewa watanni masu alfarma an shafe hukuncin su an shafe hukuncin su kenan ana da damar da yanzu kowane wata za a yi yaki cikin watanni guda goma sha biyu ya ce amma daga baya sai ya bayyana gare shi cewa wato watannin nan masu alfarma alfarmar su tana nan dalili kuma ba wai saboda malam ya faɗi magana kawai na so ya faɗa ba ya ce idan ka duba cikin hadithai musamman hadithai na hijjatul wada na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko haji na ban kwana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi sahabbai yake ce musu wani wata muke ciki wace rana muke ciki har suna sa tsammanin ba zai faɗe shi ba sannan ya faɗe shi sai ya ce inna amwalakum an gane ko dukiyoyinku wa a'radakum da wato mutuncinku taba mutuncin juna ko ba haka ba yake cewa haram an haramta su ka hurmati yaumikum hada kama harama tami ta yau wannan yini da kuke tsaye fi shahrikum hada a cikin wannan wata fi baladikum hada a cikin wannan garinku kaga watanni masu alfarma suna nan gari mai alfarma makka da madina suna da wannan alfarma na fatan fice ne wannan gini tun da cikin wannan wata ke yana da alfarma kenan babu yaki cikin shi yace to ranar hijjatul wada ya faɗi wannan wannan yake nuna cewa ashe wannan alfarmar tana na fata an fahimce ni don haka wannan ba zai wato a watanni masu alfarma hukuncin su yana nan to nan abin da yake so in yi tsokaci akan shi babban malami ne a duniya an san shi game da ilimin tafsiri ba musamman amma ya ce ya ɗauki wani ra'ayi ya ba da hujjoji akan shi don waɗanda sun ce harama su babu ta nan saboda suna kafa hujja da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sanya shamaki ga mutanen Hunain an gane ko mutanen Hunain da ya samu su takunkumi ya kewaye su aka yaki banu thaqif aka yaki da su to su an kewaye su ne daga baya suka fito aka yaki da su to dama mu muna da damar da in suka kawo hari mu kai musu hari amma mu ne ba mu da damar da za mu kai musu hari mana yace to wannan yake nuna cewa alfarma su tana nan na fatan ku cin tunda wancan ba ko da ya zama to ba cikin watanni ne waɗancan ba amma dai wato cikin watanni masu alfarma ne ko da mu cikin watanni masu alfarma ba mu muka fara yaki su suka fara yaki a takaicen takaitawa wannan ya nuna cewa alfarmar waɗannan watanni tana nan akan gance mafi inganci mun fahimci wannan da kyau ban sani ba ko mun fahimci wannan da kyau to al'ayyatu hal dai kenan kaga malam ya dawo akan ra'ayinsa shi yasa malami idan ya tafi akan wata mas'ala ko ya wani hukunci daga baya ga kuskure ne to zaka iske yayi kokari ya bayyana ko ya rubuta ko ya isar da sakon cewa wannan abin kuskure na dawo akansa wannan ba zai rage masa matsayinsa ba a wajen Allah ko kuma tunanin yadda shi yake samun mutun cewa wannan zai rage maka matsayinka a wajen mutane shi yasa ko Sheikh Nasiruddin Albani za ku ga idan ya saha wani hadisi daga baya ya ga hadisin nan akwai dalilin da suke nuna bai inganta sai dawo ya ce wannan hadisi bai inganta ba kuma ba laifi bane lokacin da ya inganta shi dalilai sun bayyana gare shi ya inganta lokacin da ya nuna da'ifi ne dalilai sun bayyana gare shi ya zama to da'ifi babu matsala a wannan taraja'at Sheikh Nasiruddin Al-Albani da kuma an tattara su don haka dai ɗaliban ilimi sai mu yi hattara mun fahimci wannan da kyau ko fa idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka shuɗe an gane ko idan an ce watanni masu alfarma ko mun ce waɗancan guda hudu da Allah ya ba da izini sun samu alfarma ko ko ashhurul hurum waɗancan watanni guda hudu waɗanda dama alfarmarsu a kowace shekara tana nan babu matsala sai dai malamai sun tattauna shin da an ka ce harami yana da alfarma ko ba haka ba kuma aka ce waɗannan watanni suna da alfarma shin waye samu su wannan alfarma za ku iske akwai tattaunawa waɗansu daga cikin malamai suna ganin tun lokacin da Allah halicci sammai da ƙasai waɗannan watanni suna da alfarma don ya ce inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum tun lokacin da halicci sammai da ƙasai sun kace waɗannan watanni suna da alfarma su ba wai za annabi Ibrahim ne ya sa wannan alfarma ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya ta ba shi yasa ba lokacin da aka samu sabani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sariya runduna wadda za ta tafi ta kai hari ga ƙuraishawa ko abin nan airikinsu a fatakinsu watanni masu alfarma 29 ga wata wata bai mutu ba suka ce ai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karya alfarman watanni masu alfarma kenan kaga ashe kafin shi akwai su shi yasa Allah ce yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjid al-haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min al-qatl ina fata an fice ni to ita ko makka da take matsayin harami shin annabi ibrahim na sanya ta harami ta zamanto harami don ya ce rabbi ja'al hadha baladan amina a cikin suratul baqara rabbi ja'al hadha albalada aminan a cikin suratul ibrahim bil alif wal lam ala ramu mai hadda alqur'ani ko ko a'a malamai suke cewa zance mafi inganci in ka diba cikin tafsir na ibnu jarir al-tabari inna allaha harrama makka Allah shi ne ya harama ya sanya makka ta zamanto harami ko ba haka nan bane madina kuma ta zamanto harami saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ba ibrahim na ya maida ni ba ya maida makka ta zamanto harami ashe shi ibrahim ko da yazo tana matsayin harami amma ka'aba ta ruguje ya sake gina ta ko kuma a'a shi ne Allah ya nuna ma wurin da za a gina ta amma dai makka wuri ne mai alfarma mai harami tun kafin ma zuwa annabi ibrahim ba sani ko mun fahimta ba matsaloli ne wanda suna ɗaukar hankali kuma wani lokacin suna bijiro ma ɗalibi sai rasa yadda zai yi da su fa'idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka shuɗe faktulul mushrikina ko yaƙi mushrikai mi yasa aka ce a yaƙe su saboda suna shirka mi yasa aka ce a yaƙe su nan wanga sunan da kake gani duk in kaga suna ya zo cikin alqur'ani mushtaq tunda mushrik daga ashraka yushriku ne mushrikun yayi shirka ko ba haka nan bane to ya aka ce al mushrikina duk sifofin da za su zo cikin qur'ani in ka diba in suna tare da hukunci to suna tare da illa ina fata ana fahimta ta faqtulul mushrikina ko yaki mushrikai don mi li'annahum mushrikun aw li ishrakihim billah fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirina ay u'iddat lahum likufrihim وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لماذا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لإيمانهم إن الله مع الذين اتقوا لماذا الله معهم لتقواهم هكذاك استنباط إلا تو فقتل المشركين أنت أياكيس دون سنا مشركي إتتي إلا ذاك فهمتي إلا كركشن ولا fi hillin wa fi haramin in ji waɗansu malamai ko da suna cikin hill wato wuri wanda yake ba a yaƙi a haramin koko suna cikin harami an gane ko fil ashhuril hurum a cikin watanni masu alfarma waɗancan guda hudu da muka faɗa ana iya a yaƙe su ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai wa gairi hada waɗansu waɗansu malamai suka ce a'a watanni masu alfarma an shafe su mun kawo wannan waɗansu malamai suka ce a'a cikin watanni masu alfarma ba za mu yaƙe su ba amma idan sun kawo muna hari za mu yaƙe su sannan waɗansu malamai suka ce za a yi tafsisi da masallaci mai alfarma shi alharamu ba za a yaƙe su a cikin shi ba sai in su sun kawo mu da yaƙi domin mi ya ce domin Allah subhanahu wa ta'ala wato yake cewa a cikin suratul baqara waqtuluhum haythu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum 'inda al masjid al haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum ko fa in qataluukum faqtuluhum a qira'ata imamu hamza da imamu kisai da khalaf kenan a qira'ata hamza da kisai da khalaf wala taqtuluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yaqtulukum fi fa in qataluukum faqtuluhum an gane ko kenan kada ku yaƙe su a waccan qira'a wala tuqatiluhum an gane ko wala taqtuluhum ba kuma kada ku kashe su 'inda al-masjid al-haram domin an yaki tana yiwa a samu mutuwa ko ba haka nan bane fa in qatalukum fa in qatalukum faqtuluhum a qira'ati jamhur in sun yake ku ma'ana sun fara yaki to ku yake su sai zaman to kenan da an kace watanni masu alfarma banda in sun fara yakar ku a cikin su sannan kuma da an kace banda masallaci mai alfarma in bu su fara yakar ku ba in mun ci ba shafe watannin ba in ku mun ci an shafe watannin shikenan ma yakin ya riga ya kasance ina fata an fahimce ni fa in qat fa in qatalukum faqtuluhum in sun kashe ku ku kashe su nan ba ana nufin to ya an kashe mutum ai ba iya kashewa ko gawa tana iya kashe wani sai dai in kubcikewa ta da saman wani jirgi ko da saman bene ta faɗo mutum sai ya mutu kuma ba ita ne kashe shi ba a'a nan fa in qatalukum ai fa in qatalu ba'dakum faqtuluhum domin musulmi al'umma guda ce kaka ce a cikin qur'ani akwai kuskure mun fahimci wannan ko faqtulul mushrikina wato ku yaki mushrikai haifu wajadtumuhum duk inda kun ka same su to wannan faqtulu ku yaƙe su maɗansu malamai suka ce to nan an ce a yaƙe su kamar wajibi ne waɗansu daga cikin malamai suka ce ala takhyir a a zaɓi ne in kun ga dama ku yaƙe su an gane ko sai an ka bada zaɓi domin akwai saɓani tsakankanin malaman usulul fiqh shin al'amru ba'da al-hadr ma za yufid al'amru umurni ba'da al-hadr bayan an yi hani ba sani ko mun fahimta ba Allah ya yi maka umurnin kai wani abu daga baya sai hana ka kuma daga baya sai ce kai to waɗansu daga cikin malamai suka ce yufidu takhir wal ibaha ya baka gabi ne domin Allah ya ce wa idha halaltum fasadu idan kuka fita daga cikin aikin haji kuka fita daga cikin harami kuka kare fasadu kaga ya hana su wato farauta a cikin lokacin da suke cikin harama ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayd wa antum hurum ko ba haka nan bane kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum sannan ce wa idha halaltum fastadu kaga sai ce suka ce to ala takhir in kaga dama kai in kaga dama ka bari wadan suka ce a'a alhamru ba'da alhadri yarju ila ma kana alayhi shi umurni bayan hani yana komawa ne akan abin da ya kasance akan shi ma'ana inda Allah ya wajabta ma abu daga baya ya hana ka to daga baya ya sake baka izini to in umurnin can da wajibi ne to abin ya dawo wajibi in mubah ne ya dawo mubah ya kar mushrikai in muna da iko wajibi ne to in Allah ya hana mu wani lokaci daga baya ya sake ba mu izini to ya koma akan wajibcin da yake akan shi domin shine abin da ake son a ci ban sani ko mun fahimta ba shi ba wani wasu malamai suka ce nan ala takhiri li wurudihi ba'd al hadri domin ya zo ne bayan hani i'tibaru bil aslah za a kalli menene yafi idan ya kasu shine yafi sai a yake su idan kuma ba ya kasu bane yafi sai a bashi amma malamai suka ce a'a wajibci na sai dai wajibi yana da sharuɗa za mu yaƙe su ne idan muna da ikon da za mu yaƙe su idan Allah bai ba mu iko ba kuma ba zan canja karsu ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala alam faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa khudhuhum ku kama su an gane ko kamun irin wanda ake kama ba wai ka kama hannun mutum ba kamun irin na ka kama mutum a yaki wahsuruhum ku sa musu shamaki nan ne ake kira alhisa kaga ashe sanya shamaki ko takunkumi ba turawa ne suka kawo shi ba takunkumi kuma kala biyu ne ko a sa ma takunkumi na abubuwan da ake amfani da su waɗanda ake gani a hana ka abinci kamar yadda an kai muqata'atu quraish da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka hana a sayar musu da abinci aka ce duk wanda ya yarda ya bi shi ko kafiri ne ya yarda da abin da ya zo da shi yake bayan shi to ya koma cikin shi'ib na bani hashim ya zauna can aka samakance su aka ajiye su a nan a makka aka hana musu abinci aka hana a saye gare su aka hana a aura musu aka hana su aura hisarun akwai kuma hisar askari a sa muku takunkumi na sojoji a kewaye ku ina fata an fince ne an yi shi a madina ya ayyuhal ladina amanu fkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghat al absar wa balaghat al qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa kenan hisar shamaki kuma ana sa shamaki na mi na ilimi yanzu turawa sun samu da shamaki muna karanta ka'idodin ilimi amma sun ki yarda mu san yadda ake kirawa kullum sai dai mu karanta yaren su mu karanta ka'idodin ilimi alqawaidul jaffa mu koyi yaren su amma mu kera wani abu ba sa yarda na fata ana fahimta ka kenan sai ka karanci kowace ƙasa yadda ake sai a mata takunkumi a sa mata takunkumin sayan makamai a sa takunkumi na kada su iya kere-kere a sa musu takunkumi na karya tattalin arziki an sanya shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai suka cewa humul ladina yaqulun la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu ba wani abu wanda zaka gani sabo karshe in ka koma cikin addini zaka iske yana da asali mun fahimci wannan ko wahsuruhum ku samu su takunkumi wa qu'udu lahum kull marsad ku zaune musu dukkan wata zauna nan ba ana nufin aje ayi zamne ba qa'ada yana iya zuwa ma'ana zamnawa qa'ada yana nufin kalazimci abu ka tabbata akan shi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital kana nuna ma mutane maqa'ida nan ba ana nufin wurin da za su je su zauna ba domin wanda zai yaki ai ba zan zama gare shi na ana nufin wurin da za su lazimta kenan akwai aljulus bi ma'ana mutum ya zauna kuma akwai aljulus bi ma'ana almulazama ka lazimci abu wa qu'udu lahum kull marsad ku zaune musu dukkan wurin da za su ji dadi fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka fa khallu sabilahum to ku kyale su kenan mafhumin shi idan ba su tuba ba an gane ko suka tsaye da sallah suka bada zakatu kada ku kyale su ina fata an fahimci matukar ba su tuba ba to anan akwai wata mas'ala ta usulul fiqh mai muhimmanci mu haɗe ta shine sharadi sharadi idan ya zo in sharadi guda ne to babu matsala wajen fahimtar sa to amma idan ya zamanto sharadi biyu ne ya za a yi da su ina fata an fahimci yanzu nan da ya ce fa in tabu fa khallu sabilahum ai muna iya fahimta in sun tuba to a bar su in suka ce sun shiga musulunci to amma nan sai kawo abubuwa guda uku fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata kenan sai ce in sun tuba sun ce sun shiga musulunci suka tsai da sallah suka ba da zakka to misali idan suka tuba suka yi sallah amma ba su ba da zakka ba za a yaƙi su ko ba za a yaƙi su ba idan suka tuba an gane ko suka ba da zakka amma suka ƙi yin sallah za a yaƙi su ko ba za a yaƙi su ba za a yaƙe su to sai malamai suke cewa a nan asalin musulunci wato sharaɗi biyu ko sharaɗi idan suka haɗu da abubuwa guda biyu mu hankalta da kyau matsala ce mai muhimmanci idan abubuwan nan rarrabe suke ko ana iya rarraba su to shi kenan kowanne matsayin musamman matsayin kansa yake misali idan aka ce idan kabbawa ne kuma kabbawa ne to na yadda da kai wani da wani abubuwa ne guda biyu ana iya rarrabe su kun fahimce ni kenan in kabbawa ne kabbawa ne ya hada guda biyu ko ko in kabbawa ne ko kabbawa ne to nan ya kawo kana da zabi to amma idan ya hada su biyu dole sai ka ba mutum biyu to kenan fa in tabu idan suka ce sun tuba a wa aqamus salata alama ce ta tuban su ya zan tuba ne na gaskiya ba tuban mazur ba sun tsaye da sallah shi yasa za a yaki musulmin da yace mi yace ba zai yi sallah ba to sai malamai suka yi sabani za a idan misali in za a ce ya tuba in bai tuba ba za a kashe shi ko ba haka ba to shi in an kashe shi a matsayin musulmi yake ko ko za a kashe shi a matsayin wato musulmi matsayin mai sabo ko ko a za a kashe shi ne a matsayin kafiri waɗansu suka ce to za a kashe shi ne a matsayin kafiri domin wanda ya bar sallah ai kafiri ne ko ba haka nan bane waɗansu suka ce a'a idan ya yarda da wajibcin sallah ya ƙi to nan za a kashe shi a matsayin musulmi mai sa'u shekul islam ibn taymiya ce wanga akwai ban mamaki cikin shi a ce za a kashe shi musulmi mai sa'u to da yin raka'a biyu na sallah asuba da kuma a sa takobi a kashe mutum wanne ne fi sauki gare shi ya tashi raka'a biyu ce to da kaga bai yi su ba wannan ya nuna mutum ba musulmi bane ina fata an fahimce ni shi malam ya kawo nashi almuhimu dai fa in tabu amma munafiki ai da ya ga takobi ko bindiga an ka ce in baka sallah ba ana kashe ka ko raka ana wake so yana yinsu fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salat suka tsaye da sallah kenan sharadi na biyu wa atawu zakata suka bada zakka to idan mutum bai bada zakka ba za a yake shi kuma za a yake shi ba za a yake shi ina fata an fahimce balma ana ganin za a iya karɓar limki na zakka biyu in jika ɗari ya kamata ya bada sai a amshi jika ɗari biyu da ƙarfi a kan shi saboda a ladabtar da shi ko ba haka nan bane shi yasa sai na abubakar radiyallahu anhu ya yaƙi ni waɗanda suka ƙi bada zakka ya yaƙi waɗanda suka ƙi bada zakka qitalul murtaddin an kira su murtaddin kuma an kira su mani'iz zakka saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya mutane sun kasu kashi biyu wasu sun yi ridda sun ce su ba za su yi musuluncin ba dole sai na abubakar ya yaƙi su shi ya samu wani sha'irin su yake cewa ata'na rasulallahi ma kana bainana fayala ibadillahi ma li abi bakr yace ah mu mun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matuƙa yana tare da mu yace to ya ku jama'a ma li abi bakr mi mi abubakar yake da shi ko mi ya taka da mu biyayya ayurithuna bakran idza mata ba'dahu to yanzu idan shi abubakar ya mutu bakran kenan budurwa ya an ce albakar kamar dan raƙumi karami albikir kuma budurwa kenan ayyuri suna bakran idan ma ta bada hu yanzu yashi ita ce za ta gade mu yace mu ba za mu yi ba aka yake su akwai wanda suka ki da zakka sai ya yake su dan su ba da zakka ba dan sayyidina abubakar yace la uqatilanna man farraqa bayna bayna zakati was salah zan yaƙi wanda ya bambata tsakanin zakka da sallah to amma ya yaƙi su ne don mi su waɗansu ki bada zakka ba za a ci musu kafir ba shi yasa wannan yaƙin akwai abubuwa daban-daban waɗansu an yaƙe su don sun yi ridda waɗansu kuma an yaƙe su don sun ki bada zakka amma ƴan shi'a za ku ga suna zuwa da wasu abubuwa su ce ai hawari ko waɗanda aka yaƙa mutane ne mutanen ƙauye suna da ghilva ma'ana suna da kaushin ɗabi'a shi kuma sai na abubakar kamar yana da kwaɗayin mulki ne shi yasa ya je ya yaƙe su wannan suka ne zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma abu yayi mudi shasa za ku gama da 'yan shi'a da kuma ɗiyan musulmi waɗanda suka yi karatu ƙasashen larabawa an gane ko irin kasashen da akwai falsafa da filozofi larabawan da kuma suka yi karatu a kasashen turawa da ɗiyan musulmi da suka yi kasashe- a wato karatu a kasashen turawa irin gubar da ake zubawa kan suka zuwa ga tarihin musulunci da sahabbai da annabawa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai su ɗauko shi kamar wani abin kawa ne abin ado su zo da shi su nuna ai an yaƙe su na saboda sun ki bada da kake na ana da kwaɗayin kuɗi waɗancan an yaƙe su saboda sun shi- sun ki shiga cikin addini a bar su yi addini suke so mana kaga wannan duk kokarin da aka yi a ruguza musulunci cikin gida wannan kuma ba za su samu biyan bukatar su ba ina fata an fahimce ni almuhimmu dai fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata sai su cika waɗannan fa khallu sabilahum ku bar musu hanyar su mafhumuhu fa in lam yatubu wa lam yuqimu salata an gane ko wa lam yu'tu zakata to fa nahnu naqtuluhum Allah ya umarci mu da mu yaƙe su yaƙar su kuma in akwai ƙarfi gare mu muna da ikon da za mu yaƙe su inna Allah ghafurur rahim a fa hallu sabilahum ku kyale su inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kafin mu je aya ta gaba akwai mas'ala ta karshe da nake so in kawo cikin littafin Imam Suyuti al-Iklil fi istinbat at-tanzil Imam Suyuti da yazo karkashin wannan aya yake cewa Allah ya ce faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum yace hadhihi ayatu sayfi wannan aya ce ta sayfi takobi ma'ana yaki ko ba haka ba Anna- eh, annasikhatu li ayati al-afwi was-safh ta shahi ayoyin da sun ce ayi al-afwu ayafi was-safhu akau da kai wal-i'rad akau da kai wal-musalama ay zaman lafiya ina fata an fahimce ni malam yace wastadalla an kafa hujja bi umumiha da umumin wannan aya faɗin ma'anarta aljamhuru jamhuru sun kafa hujja ala qitali turki wal habasha ayaki at turk turkawa wal habasha da kuma mutanen habasha mun fahimci wannan wannan da farko kenan saboda su ba mushrikai ne domin eh, waɗanda suka shirci addinin kiristanci kenan za a yake su faqtulul mushrikina nan dukkan mushrikai aka ce kowa ya shiga ciki sannan malam yace da Allah ce wa khuduhum fihi annahu yajuzu al asr badal al qatl kenan nan da an ka ce wa khuduhum ku kama su yace yajuzul asr an gane ko ana iya a kama su badlul qatl ba sai an kashe su ba domin ya ce faqtulu faqtul mushrikina haythu tum wa khuduhum ku kama su kenan nan an baka zabi ko ka yake su ko kuma in ka samu dama ka rike su wat takhyiru bainahuma Allah ya ba mu zabi in ka ga dama kenan ko kai ka kashe ko kuma ka rike su a matsayin ribabbin yaki ko ba haka ba ko kuma nan lokacin yaki a kashe in an kare yaki wadanda an ka kama a kama ko ba ina- ina fata an fahimta ko ba haka ba eh فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها سنة إن الله تي وقعودوا له وحصروهم كسامس شامكي كتنغن تيسو وقعودوا لهم كل مرصد ككنجي مسدكا وتهنيا ما لن يتي فيه جواز حصارهم wannan aya ta nuna ya halatta a kewaye su wal igharatu alaihim ko akai musu yaki ina fata an fahimci ni wa bayatihim wa bayatuhum ko ko akai musu hari da daddare shine bayat an gane ko afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun nan bayat ba ana nufin kwana ba a kai hari da daddare al mubaghata fil layl malam yace sannan kuma an kawo shi annahu qala wato an yi riwaya daga ibnu akhraj ibnu abi hatim an abi amr eh, an abi imran kinin wato aljuni an yi riwaya daga abi abi- ibnu abi hatim ya yi riwaya daga abi amr aljuni annahu qala ar-ribat fi kitabillahi fi qawlihi waq'udu lahum kull marsad ar-ribat ka tahi ka zauna dan saboda ka ka sha makance iyakoki dan saboda tsaro to ya ce gashi nan cikin littafin Allah wa qu'udu lahum kullu marsal wannan aya ta nuna cewa kenan ana iya aje ayi ribat fi sabilillah amma zance mafi inganci wannan aya a zahiri ba ta nuna domin ce tsaron iyaka daban kewaye wurin da kafirai suke don saboda su samu rashin cin abinci wato a samu su takunkumi sai sun fito daban amma ayar da take nuna arribat qarara tana cikin suratul ali imran ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun sunan kuma wato headquarter ta kasar Morocco Rabat ko ba haka ba ita turawa suke cewa Rabat Rabat kaga dan ya nuna maka suna ne tun asali na masu jihadi masu zuwa su yaki don don daukar da kalmar Allah ko kuma masu tsaron iyaka wanda ya kamata a ce sun yi tsaron ta ko ba haka ba su ko suna da iyaka da kafirai Spain ko ba haka nan bane wannan shine abin da Imam Suyuti ya kawo a ƙarshe abin da zamu ƙara da shi kafin mu je aya ta gaba shine cewa to wannan aya tana dauke da waɗansu mas'aloli daga cikinsu shin da an ka ce faƙatulul mushrikina mu yaƙe su ina fata an fahimci ni shin idan mushriki wanda yake babu yarjejeniya ta ƙulla ƙawanceceniya ta al- eh, alaƙa tsakaninmu da shi ma'ana ba a ƙulla ƙawanceceniya ta zaman lafiya ba to aya ta nuna ana iya kashe shi don ya ce faƙatulul mushriki na haifo jattumuhu kenan ana iya kashe mushriki duk inda an ka in dai babu yarjejeniya ta zaman lafiya da mu da su to ya an gane shi ana iya kashe shi shine ake kira alharbi ka- kafiri na yaƙi sannan kuma a cikin mas'ala ya ce fakturul mushriki na haifo jattumuhum ko kashe mushrikai duk inda kuka same su to idan ba mu samu damar kashe su ba sai da wuta shin za mu kashe su ko ba za mu kashe su ba sai an halba igwa misali a can da sai malamai su ce a'a ba za a yi halbe su da wuta ba saboda mi saboda yana matsayin musla in waɗansu malamai kuma ba mu yi azaba da wuta sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala ina hadithin nan wanda a cikin sahihul bukhari an gane ko hadithi na abu huraira kuma yana cikin sahihi muslim wanda wani annabi ne aka bada labarinsa wata cinnaka ko kuma tururuwa ta cije shi ko ba haka ba wannan abin sai sa yasa aka kone gidansu gaba daya sai Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya za a yi an gane ko saboda wata namla ta cije ka qarasat namla kaga qarasat qafun ra'un sadun shine mi shine ta cije shi amma wani lokaci an ka ce qarasa shine ka goge abu ina fata an fince ni a wata riwaya da ta zo abin nan ladagatku ladagatku shine ta cije shi qarasathu an gane ko wato kuma ta cije shi duk ma'anonin suna zuwa zuwa ga abu daya almuhimmu dai an hana wannan annabin ya kone su an hana shi to ina ga dan adam sai suka ce to kenan bai halatta ba a yaƙe su da wuta amma idan muka duba a yanzu zamanin yakin da muke zamanin nukiliya ne da makamai duk makamin da Allah ba mu iko mu yaƙe su zamu yaƙe su da shi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa tunda takobi yanzu babu shi to in babu takobi yanzu kan je kace ka dauki takobi ka yaki mai bindiga ai ina ganin dan nesa yake kariya da kai sai ya kare shan ruwa sai ce aka mai shayi ka taho da takobi kana gudu sai ya ga sauran metar 100 tsakaninka da shi ya bada pam sai ce a karo dan ruwan sanyi na fata amince ni dan haka wannan dai cewa musla ce gaskiya wannan ijtihadi da malamai suka amma a wannan zamanin ai an wuce zancen yaki da takobi da kibiya yanzu kan sai zance a nemi wutar da za a saki kaga kasashen musulmai ana ta kashe mu kasashen laraba ana ta kashe mu kasashen afirka ana ta kisan mu amma da al'amari ya kai rasha yanzu mi iskancin ya kai karshe saboda suna da makamai suna da ilimi haka ne ko ba haka ba da haka wannan ijtihadi da suka suka ce ba a kashe su wannan sun yi ijtihadi almuhimmu faqtulul mushrikina ko yaƙe su mas'ala ce ta karshe wanda zamu kawo shine anan al sai ka rike guda uku ne akwai al jinsiya in nace guda uku ne ma'ana manya kenan akwai al jinsiya akwai al istighraqiyya an gane ko umumiyya akwai kuma al istighraqiyya urfiyya ko al umumul urfi ma'ana in mun ce al jinsiyya ta shafi dukkan jinsin mushrikai kenan faqtulul mushrikina faqtulu jinsal mushrikin amma in mun ce al istighraqiyya ce umumiyya kenan faqtulu kullal mushrikina ko kuma nan sai da mun to a'a al nan umum ne amma urfi dukkan mushrikai na larabawa ake nuhi kullal mushrikina amma wanda suka shafi larabawa ko kuma ta zamanto al-ahadiyya faqtulul mushrikina ku yaqi mushrikai waɗanda su ne Allah yake nufi na larabawa ba kowanne ba to in mun ce jinsiya ce ko mun ce istighraqiyya ce umumiyya to anan sai mun fitar da waɗansu mushrikai da Allah ya fitar da su amma in mun ce istighraqiyya ce umumiyya urfiyya ma'ana umumu ne na waɗansu mushrikai dukkan mushrikan da aka sani na larabawa ko ko ana nufin a'a mushrikan laraba ahadiyya mushrikai ne wanda kun san su sai zaman to nan wato nan babu babu taksisi ba sai ayi taksisi ba domin dama akwai wanda Allah yake nufi amma in mun ce jinsin su ko ko mun ce a'a dukkan su to sai a fitar da ahlul kitabi su ba su shiga cikin wannan hukunci dan Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadihum saghirun su mushrikan ahlul kitabi ba a cewa sai sun tuba su in sun ba da jizya sun tsira a yaƙe su ko su ba da jizya ke da mutu su ba su cikin wannan hukunci in ahadiyya ce dama ba su shiga ciki ba an san mushrikan da ake nufi in kuma umumiyya ce urfiya an san dukkan mushrikan da ake nufi waɗancan musu gaci ba in kuma mun ce istighraqiyya ce ma'ana ta shafi umum dukkan mushrikai ko jinsiyya ce ta shafi dukkan mushrikai to sai ayi takhsisin ahlul kitabi duk da yake mushrikai ne don su mushrikai ne dan Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikuna ya nuna su ma mushrikai ne ban sani ko mun fahimta ba والله تعالى أعلم أنا لما مجي آية تبع
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا بالكسر أبلغه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون za mu fara da tafsiri na jalalaini malamai jalalaini ya ce wa in ahadun minal mushrikina ya ce marfu'un bi fi'lin yufassiruhu kenan shi ahadun kin ga an yi mishi raf'a da fi'ilin da ya fassara abinda ke fassara shi istajaraka wato akwai wata mas'ala ta lugha nan bayani ne mai tsawo shi yasa jalalaini tafsiri ne wanda zaka iske na kawo bayani a gutsire in ba kana koma ma manya-manyan tafsiri ba zaka fahimce shi ba manya-manyan tafsirin da kuma za ka duba in kana son ka gane shi in ka ji ya kawo magana ka koma mu tafsir na ibnu jarir tabari ka koma tafsir na imamul qurtubi galibi za ka iske maganganun da suka kawo su ne yake wato kawowa a gutsire nan da ya ce fi'ilin yufassiruhu malaman luga suna da magana guda uku a nan ita in shar'i ta a ka'idar yaren larabci haruffan shar'i fi'ili yake zuwa bayan su ba mi ba ba suna ba ba ni cewa in muhammadun ja'a asalin shi in ja'a muhammad kenan sai sun ka ce to tunda an ce wa in ahadun kuma ahadun ta gabata istajaraka sai ya zama to kenan marfu'i ne da fi'ili wanda an ka shafe asalin shi wa in istajaraka ahadun minal mushrikina to amma tunda an kawo fi'ili gaban istajaraka sai an ka shafe wannan fi'ili in ka zo sai ka kaddara shi wa in ahadun istajaraka istajaraka wannan ra'ayi ne na malamai waɗansu daga cikin malamai malaman basra sun tafi akan wannan waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa malaman kufa an gane ko suka ce a'a shi wannan wa in ahadun minal mushrikin istajaraka shi wannan fi'ili na istajaraka shine an ka gabatar suwa an gane ko duk da yake yana matsayin wato abin da ya gabata amma shine asalin fi'ilin asalin shi wa in istajaraka ahadun minal mushrikin sai an kai at-taqdim wa ta'khir kawai haka suka dauka amma wani daga cikin wadansu daga cikin malamai imamul farra yake cewa a'a shi ahadun matsayin mubtada shiki istajaraka kawai yana nan shine a matsayin khabar dan haka shi a wajen shi mubtada da khabar ne babu zance ai wani tawili to kaga ga magana bayani ne wanda in ba ka san bayanne na malamai ba kaga zaka samu matsala ka duba cikin alqararatun nahwiyya wat tasrifiyya na Khalid al-Usaimi ka diba cikin al-Bahr al-Muhit na Abu Hayyan al-Tauhidi ka diba cikin ad-Durr al-Masun fi ulum al-kitab al-maknun na As-Samin al-Halabi ka diba cikin i'rab al-Qur'an al-Karim wa bayanuhu na Muhammad Muhyiddin Darwish da sauran littattafai wannan na dan baka misali ne to yace yufassiruhu yana fassara shi istajaraka kenan shi fi'ili wanda an ka shafe istajaraka yin fassara shi sai ka kaddara shi istajaraka istamanaka min alqatl kenan asalin istajaraka yan nemi ka bashi kariya asalin wannan aljiwaru ne aljiwar cikin larabci yana nufin mi yana nufin makwabtaka aljaru mi ne jar makwabci to aljiwar makwabtaka don saboda makwabci galibi ne ne yana baka kariya asalin makwabtaka makwabcin kai baka kariya ko ba haka nan bane ina fata ana fahimta ka yanzu idan kuka duba galibi mutumin da yake shi kadai a cikin daji kai masa hari bai da wahala ko ba haka nan bane amma idan kana da makwabci ai yana baka kariya ne baka sani ba ina fatan kuna fahimta ta shi yasa kuke ganin kamar kasashen da ake yawan kai hari yanzu misali in ka tai a wadansu yankuna a cikin kasashen mu zaka ga ba a yin gidaje wuri guda sai ka iske gari can gida in ka kara metar 40 gida guda in ka kara metar 40 gida guda wani sai ce to ai waɗannan mutanen ba su da wayo ko ba haka nan bane a'a wato ga al'ada idan kuka yi gida 100 a wuri guda idan aka zo ana iya kewaye ku amma idan gidajen ku suna rarrabe idan an ka kai ma wancan hari da ya ce jama'a an kamin hari waɗancan sai su fito mun fahimci wannan da ke ko don haka istajaraka wannan alif kin asalin tawawun ne ista'manaka min alqatl yanne mika bashi kariya daga kashi fa ajirhu ka bashi kariya ai amminhu inji mai jalali ne ka bashi kariya hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah subhanahu wataala thumma ablighu ma'mana sannan ka kai shi ma'manahu wurin amincinsa ma'man wato yana idmun tuwa wato abin nan zarfu makan kenan wurin da zai samu aminci zarfa amnihi kenan ko kuma ka ɗauke shi ma'amana shine wato abin nan amincinsa hatta fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu amnahu ka kai shi wurin amincin shi ko ko ka kai shi ga amincin shi duka ana iya ɗauka saboda kun san maf'al an gane ko fi'ili wanda yake yana da abin nan maf'al ko maf'il a ce maskan ko a ce wato manzil a larabci to wannan maf'al da maf'il yana ɗaukar ma'ana guda uku yanzu in ka ce maskan ko manzil yana ɗaukar wurin zama sannan yana ɗaukar lokacin zama yana iya mutuwa zarfu makana yana iya mutuwa zarfu zaman sannan kuma yana iya ɗaukar zama da kanshi an gane ko kaga ya ɗauki ma'ana guda uku amma idan fi'ili ya wuce harafi uku ya kai harafi hudu har zuwa abin da ya sama to sai ya zamanto da ismul maf'ul da zarful zaman da zarful makan da masdar mumi duka abu guda ne kaga hudin kuma sun ƙara sun ƙara zuwa zuwa abin da ya sama yanzu in nace mukram mutumin da za a girmamawa akrama yukrimu ikraman al mukrimu wanda ya girmama al mukram wanda anka girmama al mukram wurin girmamawa al mukram lokacin girmamawa al mukram girmamawa larabci yare ne mai fadin ma'ana shi yasa suka ce nan abin da ake nufi da shi masdar an gane ko sun ma'abliguhu ma'amana nan masdar mimi ne ai sun ma'abliguhu amnahu wasu ka ce a sun ma'abliguhu ma'amana shine wato maf'al wurin amincin shi amina ya amanu amnan al-ma'manu wurin da ake samu aminci to duka waɗanda magandun ba su cikar da juna ba domin idan an ka kai ka wurin da ka samu aminci kuma lokacin nan kana tare da lokacin aminci sannan kuma an yi aiki na baka aminci akwai kuskure ciki to kaga wani da ya ji magana ce a ba haka nan na ba ba haka nan bane to kaga ne malam yace wa huwa daru qaumihi inji mai jalalini shine gidan mutanen shi an gane ko in lam yu'min in bai yi imani ba in yazo ya saurara in bai imani ba sai a kashe cikin mutanen shi li yanzura fi amrihi domin ya saura yayi nazari tunani a cikin al'amarin sa to me yasa Allah ya shar'anta wannan sai Allah kamar wani ya tambayi ubangiji sai Allah ya bashi illa zalika wannan magana al-mazkur bi annahum qaumun la ya'lamun su ba su da sani din Allah bu san addinin Allah ba fala budda lahum min sima'il qur'an babu makawa sai sun saurari al-qur'ani li ya'lamu dan saboda su sani Allah ba zai kama ka ba sai ni sai ka sani وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب سيسا قو يا إسا شيسا منا ينرى لكم كسكنا دمكي muna son mu kawo dokoki amma ba a sanar da al'umma ba ba a yi shela ba gidan rediyo da tv kawai sai doka ta fara aiki sai fitina ta tashi domin wanda bai san da abu ba kuma ana so a yi masa hukunci da shi kaga akwai matsala ina fata ana fahimta ta almuhimmu dai kaga qur'ani yana karantar da mu irin yadda ma ake sanya dokoki to kafin mu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara hararen mu akwai abubuwan da ya kamata mu kara a ƙarshen wannan aya imam ibn ashur da yazo a ƙarƙashin wannan aya cewa in ahadu minal mushrikin yace afsun ala jumlati fa in tabu kenan wagga aya tana atafi ne akan fa in tabu an gane ko li tafsili mafhum sharti don saboda a yi tafsirin abin da an ka fahimta daga sharaɗi domin an ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum to in ba su tuba ba ba za a ba su hanya ba to amma wannan sai a yi tafsiri a nuna maka a ko ba su tuba ba ana iya ba su dama su zo don su saurari karatun alkur'ani malin yace ko ko atfun ala jumlati faqtulul mushrikina ko yaki mushrikai sai a yi takhsisi li takhsisi umumihi ai illa mushrikan istajaraka banda mushrikin da ya nemi kariyarka li maslahatin saboda wata wata maslaha lis safarati an qaumihi dan ya zamanto kamar an aike ne na mutanen sa ya ji dan saboda ya kai musu sako aw li ma'rifati shara'il islam ko ko dan kansa ya je ya ji labarin sha'anin musulunci kaji ya faɗi abinda alaka tsakankanin wannan aya da wancan aya ko ya ce ya zama tafsiri wato tafsiri na na mafhumu sharti domin an ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata in sun tuba to in musu tuba ha in musu tuba ha to mafhumu sharti shine a yaƙe su to amma yaƙar su bai hana su zo su saurara kaga an yi tafsiri ko kuma an yi atufi faqtulu ku yaƙe su amma banda in ahadu minal mushrikin istajaraka in sun nemi a basu kariya to basu daga cikin waɗanda za a kashewa kaga in ba haka ba ya zaka gane alaka tsakanin lafazi da lafazi na alqur'ani mun fahimci wannan ko to wannan shi ne sai ce wa in ahadun minal mushriki na stajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun mutane ne wanda ba su da sani karkashin wannan aya imamu suyuti da yazo a karkashin waccan aya fa in tabu aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum yace lam yaktafi fi takhliyati as-sabil bit tawbati min ash-shirki hatta yuqimu salata wa yutu zakata kiran yace Allah bai bari ba an gane ko cewa a bar su an gane ko kada a yaƙe su idan suka tuba daga shirka sai sun tsaye da sallah sun ba da zakka ina fata an fahimce ni ya ce to imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan alatarki wato alaƙat litariki sala wa qitali mani zakka wanda mun yi bayani shi imamu shafi'i ya ce ana kashe wanda ya bar sallah da wanda ya ki ba da zakka wastadalla bihi man qala bi takfirihima kuma waɗansu sun ce wanda bai ba da zakka ba ya kafirta da wanda bai yi sallah ba duk da yake shi wanda bai ba da wanda bai sallah malamai sun yi sabani in dai ya yarda da wajibcin ta bai yi ba ta hawunan waɗansu ba su kafirtar da shi ba ina fata an fahimce ni wasu kuma sun kafirtar da shi amma ita zakka mafi yawancin malamai sun ce dan mutum bai bada ta ba in dai bai ce ba wajibi ba ce to ba za a wato kafirtar da shi sai dai a yaƙe shi a kwato ta gare shi ga hannu sannan nan waga aya da cewa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah yace fihi wujubu ijaratil mushriki a cikin wannan aya zamu fahimci akwai wajibcin ba mushriki kariya idza talabaha idan ya neme ta lisma'il qur'ani dan saboda ya saurari alqur'ani wa munazarati ahli alislam ko ko ya tattauna da mu- da musulmi dan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba in baya nan li yuzila ma indahu min shubhatin dan wannan ya gusar da abin da ke tare da shi yake tattare da shi na shubha fa idza sami'a in ya saurara fa in aslama in ya musulunta shikenan mun huta wa illa in kuma bai da rabon shari'a wal iyadu billah ni ne nace wal iyadu billah bulligha al ma'man sai a kai shi a wurin da zai samu aminci ai mawdi an ya'manu fihi ala nafsihi ya je wurin da zai samu aminci akan kansa wala tajibu al ijaratu li gharad al ghairi zalika kuma bai halatta ba a basu kariya in ba wannan bukata ta su ba ashe idan kafiri ya zo cikin kasashen mu in akwai wani abu wanda yake zai amfani addini ba za mu hana shi ba amma in ya zo ne don saboda biyan bukatun shi kuma da shibka sharri a cikin kasashenmu to wannan ba za a yarda da shi ba malam yace wa fil ayati isharatun ila wujubi da'wati qabla al-qital a cikin wannan aya akwai wato nuni abin da yake nuna wajibi ne a yi wujubu da'awa a isar da sako qabla al-qital kafin a je a yaki mutane to ina ga wanda yake zuwa ya tada bam ana sallar asuba yace yayi jihadi kai ga waɗanda ba sa sallah arna marmakon ka neme su sai ka zo ka samu su bi kashe suka ce kai kai kai jihadi wani jihadi ne wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mai kyau to almuhimmu dai wannan shine abinda malin ya kawo sai abu na karshe zalika bi annahum qaumun la ya'lamun saboda su mushrikai mutane ne waɗanda ba su da sani sai waɗansu malamai suka ce to nan da an ka ce hatta yasma'a kalam Allah domin akwai wani bayani karshen wannan aya wanda lokaci bai zai ba mu dama ba amma sati mai zuwa akwai bayani guda biyu eh, da ya kamata mu kawo insha Allah ta'ala za mu kawo su amma nan abinda za mu ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamun ba su da sani to hatta ya sama a kalam Allah sai ya ji maganar Allah wace maganar Allah waɗansu malamai suka ce alƙur'ani gaba ɗaya in yana da buƙatar ya tsaya a yi musu bayani akwai yi musu bayani waɗansu suka ce hatta ya sama a kalam Allah sai an sanar da shi abubuwan da yake ɗauke da su na shubha waɗanda bai gane ba waɗansu suka ce hatta ya sama a kalam Allah sai ya ji suratul tauba domin ita ce ta yi bayanin aminci tsakaninmu da kafirai amma cewa suratul tauba kawai ake nufi kaga wannan zance yana da rauni domin nan duk ayoyin da sun ka shafi tauhidi da sallah da wani abu in akwai bukata za a tattauna kuma in yana da shakka game da addinin musulunci ai kokari a warware masa wannan shubha dan haka takaitawa kan cewa subha wato eh, suratul tauba kawai ake nufi gaskiya wannan magana tana da rauni zalika bi annahum qaumun la ya'lamun wannan kuma saboda mutane ne waɗanda ba su da sani waɗansu malamai suka ce to nan ba su da sanin ma'ana ba su san alqur'ani ba waɗansu malamai suka ce zalika bi annahum qaumun la ya'lamun mutane ne waɗanda ba su san shari'a ba koko zalika bi annahum qaumun la ya'lamun mutane ne waɗanda ba su da sani ma'ana kamar a ce su jahiluna ne sai an ka ce la ya'lamuna domin wani lokaci fi'ili ana kawo shi ba ana nufin ba mutum bai san kaza ba a'a shi mutum ne mara sani qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna ka ba a hadisi ana cewa masana suna daidai da wanda ba sani ba nan ba ana hankalta mu fi'ilin bane ana hankalta mu shi mutum bai dauke da ilimi zalika bi annahum qaumun la ya'lamun mutane wanda ba su da sani wannan ya nuna cewa akwai ƙarya da ake zuwa a yada to shi yasa idan kowane ne kai ana yi maka ƙarya kaga ana yi ma Allah ƙarya ana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ana ma annabawa ƙarya ana ma kowa ƙarya musamman mutumin da ya zo da gaskiya za a je a yada abubuwa daban-daban alkur'ani gaskiya ne amma an ce sihiri ne an ce bokanci ne an ce kaza an ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce boka ne an ce mukaryaci ne an ce sahir ne an ce kaza to kaga shi da afiyayyen halitta Allah an jefe shi da wannan ina ga wanda ba shi ba abin ba mamaki to amma babu matsala a faɗa ɗin to kai in mai hankali ne ka zo ka tattauna da mutumin nan ka ji da idonka istajaraka ya zo ya bashi kariya ya saurara don a gane gaskiya a bambance tsakanin zare da abawa kawai da suke cewa ina fata an fahimce ni ko ba haka nan bane wato ajara shine ba da kariya Allah subhanahu wataala ce wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun Allah shine ke ba da kariya kuma shi babu wanda yake ba da kariya a lokacin da zai kai hari fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah wannan ya nuna kina alqur'ani maganar Allah ce ba maganar wani bace ina fata an fahimce ni ita ce maganar da muke son mu kawo da magana guda da ta shafi watanni ba mu samu dama ba don nan in an ce kalam Allah an yi idafa sifa ne zuwa ga mausufin wato abinda zuwa ga mausufiha kalamullahi maganar Allah ce kenan ba wai Allah daban ba maganar sa daban balle a ce kalamullahi makhluq ina fata an fahimci ni zamu zo kan magana kan wannan kalamullahi maganar Allah ce idafa ce akai wanda take hakikiya sifa ce wanda an ka danganta zuwa ga Allah dan haka ba a kore ta zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah makaranta wacce aya mu samu koda wato ladar harfan da ke cikin ta كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام
ce kaifa ai la ma'ana a'a yaku kaifa ta yaya eh, la yaku yakunu lil mushrikina zai kasance ga mushrikai ahdun alqawli inda Allah a wajen Allah wa inda rasulihi da manzonsa wa hum kafiruna billahi alhali su kafirai ne da Allah wa rasulihi da manzonsa ghadiruna suna masu yaudara daga alghadr ne illa alladhina ahadtum inda almasjid alharam sai waɗanda kuka yi alƙawari da su a masallaci mai alfarma yawmal hudaybiya ranar hudaybiya nan ba ana nufin masallacin mai alfarma ba cikin masallacin makka nan haramin makka ake nufi domin wani lokaci an ce harami an ce masallaci mai alfarma ana nufin harami shi yasa idan kai sallah cikin harami ko da ba cikin masallacin makka ba za ka samu wannan ladan da aka yi zance wa yana daga cikin dalilansu wa hum quraishun sune quraishawa almustafnuna min qabl waɗanda an ka cire daga gabaya famastaqamu lakum wato matsayin duk lokacin da suka tsare muku alƙawali aqamu alal ahdi suka tsayo akan alƙawali walam yanquduhu busu warware shi ba yace wa ma shartiyya wagga ma shartiyya ce wasu ce wato famastaqamu lakum ma shartiyya ce kenan matuƙas sun tsare muku alƙawali a lokacin da kuka yi alƙawali fastaqimu lahum ku tsayo akan tsare musu alƙawali alal wafa'i bihi akan cika alƙawali inna allaha yuhibbul muttaqin domin allah subhanahu wataala yana son masu takawa masu kiyaye alƙawali wa qad istaqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam mala yace haƙiƙa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya tsayu ala ahdihim akan alƙawalin su hatta naqadu sai da suka warware alƙawali bi i'anati bani bakrin suka taimaki banu bakrin ala khuza'a akan khuza'a domin khuza'a ta shiga cikin alƙawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bani bakrin sun shiga cikin alƙawalin quraishawa sai quraishawa suka zo suka taimaki bani bakrin sun kai yaki khuza'a sun warware alƙalin ko su aure alƙalin ba shi yasa da yawan mutane sai a ga sun warware alƙawali an yaƙe su sai a ce don me za a yaƙa su a'a binciki wato kullum muna da matsala in kaga an yi mutum wani abu bincika shi ne ya aikata idan ba haka ba za a wawaitar da kai idan kana da ɗiya wajen aure ko kana da mutum kullum bari tambaya in yace an yi min kaza an yi min kaza an yi min kaza to mun ji an yi maka to shi wanda an ka ce yayin a kira shi me yasa kai ma wani kaza sai sai mutane su ɗauke ka sakari baka sabin da kai ba mace zan ce mijinta ya hana mata kuɗin kari to mun ji mijin ki ya hana miki kuɗin kari ai bai kyauta ba ko to a kira shi me yasa ya hana kuɗin kari an yi min kaza to me yasa muka yi kaza a'a kasashen musulmi an samu waɗansu mutane an gane ko sun aikata kaza shin su mi aka yi musu mu kasashen musulmai da kasashen afirka da kasashen larabawa mi aka yi muna a zo a kasashenmu a mamaye mu a kashe mu a yi muna duk abin da aka ga dama amma su can idan an kashe mutum guda turai duk duniya sai ta jiya an zo an bautar da mu zamanin mulkin mallaka an kashe muna mutane wannan shi ba a faɗe shi ba an zo an mamaye ƙasar australia an kashe 'yan ƙasar asar australia ba a faɗi su abin da aka yi musu ba ƙasar america akwai 'yan ƙasar america na asali an kashe su ba a faɗi su abin da aka yi musu ba ina fata an fahimce ni to australia kun kashe canada kun kashe afirka kun zo kun kashe ƙasashen laraba kun kashe kullum kuna kashe mana dubban mutane miliyoyin mutane mu ba a tambayan mu yi aka yi muna sai dai a yada kafafen labarai mu ne ne muka yi kaga wannan akwai yaudara cikin wannan Allah shi isan muna yan uwa musulmi ne kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh